كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da yabo gare shi da ya sare mana haduwa a wannan masallaci masallacin galadanci a tsakiyar garin birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na asabar 27 ga watan ramadan shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne shida ko? na'am shida ga watan hudu a shekara ta 2024 a lissafin miladiyya kamar da muka ji malam ya karanta wannan aya ta 100 da nawa ne da hudu a suratul nisa'i wala tahinu fi bitigha'il qaw kada ku raunana wajen neman su mutanen alqawm nan ana nufin alkuffar al'ada almuharibin lakum masu yaƙarku daga cikin kafirai to ko kada ku yi rauni wajen biɗarsu neman su da kai musu hari shi ne ma'ana ma'ana kar ku zauna sai sun murƙushe ku duk yadda tun da halin yaƙi ake a gane in ana cikin halin yaƙi kowa ƙoƙari yake ya cimma ɗayan ya isar masa abin da zai iya na cutarwa don haka ku kada ku yi rauni suna nema su same ku su kashe to kuma kada ku yi rauni wajen neman su da biɗarsu da yaƙarsu in takunu ta'lamuna in kun kasance kuna jin raɗaɗi eh in kun kasance kuna jin raɗaɗi da ciwo da zafi da damuwa ta zuci sakamakon da kuma ta jiki sakamakon halin yaƙi da su suka auka ku ciki ta ɓangaren cutar da ku da suke yi da maganganu da cutar da ku da makami da yaƙar ku da ƙoƙarin kisan ku da raunuka da suka ji muku to in kuna cikin damuwa ta jin raɗaɗi ta zuci da ta jiki sakamakon yaƙin da kuke da su fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamuna to su ma suna jin raɗaɗi irin yadda kuke jin raɗaɗi domin kuma kun taɓa su kun ji musu rauni an kashe musu adadi an raba su da abin da suke so ma'ana wajen wahala ta duniya yadda suke ji haka kuke ji yadda kuke ji haka suke ji na haka karku damu amma kuna da bambanci da su wata rujuna min Allahi ma la yarjuna ku kuna ƙauna ku samu kuna fatan ku samu a wurin Allah abinda su ba sa fatan ba sa ƙaunar su samu an gane nan ƙauna ba soyayya ake nufi fata da sa rai a hausa ana kiransa ƙauna shi ne hope kuna da hope cewa Allah maɗauki zai ba ku kaza na lada kuma zai shigar da ku aljanna su ku suna yi ba sa yi don haka kun rabu ta wannan gefen ku tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima Allah masani ne dangane da komai kuma gwani ne mai hikima duk abin da ya ce ko duk abin da ya hukunci daidai ne babu kuskure malam sa'adi yake cewa ai la tab'ufu wa la taksalu fi ibtigha'i aduwikum kada ku raunana kuma kada ku yi kasala wajen bidar da neman riskar abokin gabarku min al-kuffari daga cikin kafirai ai fi jihadihim wal murabaqati ala zalika wajen yaƙarsu da jihadi da kuma yin dako domin auka musu a yi dako a madakata a wurin da za ku cin musu ku yi musu ambush ko kuma ku ɓuya a wani wuri ku tare hanyar zuwansu don kasu cuci mutane da shi ne dai ma'anar murabata fa inna wahanar kalbi mustad'in liwahan albadan domin kuwa raunin zuciya yana kira yana kuma jawowa a samu raunin jiki mun wannan isharar jiya ko idan dai har zuciyarka ta raunana to jiki ma ba zai iya yunkurin yi komai ba da haka zuciyar ake fara hari shi yasa nan Allah maɗauki ke gaya wa muminai kar ku bari ku raunana a zuciya domin farkon matakin rauni daga zuci ne duk irin wahalar da mutum yake sha idan zuciyarsa ta daure ta cije sai ka ga ko labari ba za a ji ba amma idan mutum mai raki ne to komai kankantar ciwo a jikinsa sai ka ga ya buɗe baki yana gaya wa kowa wannan kuma raki ne sai ka ga ya raunana ya kwanta zidan mutum yana son ko yaro ne baya so a aike shi a gida daga yayi karyar ba shi da lafiya sai kaga yayi ya kirkiri wani wani lalaci na gangan ko sai je ya kwanta wala Allah an masa wani abu har ya zubda hawaye to amma da wata matsala za ta taso da take buƙatar ya zabura ya gudu to anan za a gano cewa ƙarya yake da haka zuciyar ita ce take haifar da duk tasarrufin da mutum yake yi za ka karku raunana a zuciyarku a duk abin da kuke jin ya same ku na rashin daɗi to waɗannan mutanen su ma fa ba a daɗi suka same shi ba sai da suka sha wahala ko sai da suka yi tattalin makami sai da suka taho cikin rana irin yadda in zafin rana ne kuke fama da shi su ma a cikin suka fito in ruwa ake yi su ma a ƙarƙashin ruwan suka fito in daga takobi ne a kai sara shine har suka ji muku ciwo to kuma kun ji musu ciwo haka a wannan level din a duniyance duk level din ku ɗaya ta ɓangaren abin da ya shafi cutarwa ta zuci da ta jiki eh amma kuna da bambanci da su wannan ƙarfin zuciyar da kuke da shi da sa ran cewa Allah zai ba ku lada kuma za ku shiga aljanna yana ƙarfafa muku zuciyar komai ƙanƙantar ku ku iya tinkara su ku yaƙe su kuma wani shine abin da ya faru idan ka duba tarihi da wahala bal malamai sanin wannan suna cewa ba a samu ba ma lokacin da za a ce an yi wani yaƙi adadin musulmi ya fi adadin kafirai a duk yaƙoƙi da ake za ga adadin kafirai ya fi yawa sawa'un can a baya ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuno duk yakokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zaka ji an ce su nawa ne kafiran musulmi kuma mutum nawa to kuma har yanzu haka yake ba kuma ma zancen yaki ba mun sha faɗa a nan cewa ba a taɓa lokacin da a duniya musulmi suka fi kafirai yawa tun da Allah ya duniya ba tintini haka lamarin yake saboda ya riga ya yi alkawari cewa zai cika wutar jihannama da ɗan adam da aljanna haka 'yan aljanna in ka kwatanta su da duk yawan da allah maɗauki ke faɗa dangane da su to in ka duba mafi yawa walakin na aksarahum walakin na aksarahum da Allah yake faɗa duk ina za su in aka zo zancen la ya aqiluna la ya alamuna yushrikun ko mafi yawan mutane masu shirka ne shi yasa idan mutum ya sanya yawa a matsayin shine mizaninsa na gane ina gaskiya take to bai san tarihi ba kuma baya fahimtar maganar Allah subhanahu wa ta'ala yawa Allah bai alkawarin cewa musulmi su za su fi yawa ta ɓangaren adadinsu ko a ɓangaren abin da ya shafi yaƙi a wajen jihadi ka karanta ka gani kuma shi yasa kullum yake faɗa kar a damu wa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah Allahumma as-sabirin haka kullum abin da ake so tsayuwa akan hanya in aka tsaya akan hanya to Allah shine wanda ya mallaki komai kuma shine zai fifita ya ɗora kuma musulmi akan kafirai a kuma wannan tsayuwar da musulmi suka yi na farko ce sa har musuluncin ya zo mana da ba su tsaya ba da yanzu an murkushe shi tun a can inda maganar adadi ne amma tun da allah maɗauki ya taimaki manzansa da wannan razani da ake sa wa kafirai tun suna tsakaninsa da shi ya kai tafiyar wata guda wannan abin ya sa duk inda kafirai suke suna da tsorata da musulmi kuma duk ƙarfin makamansu wannan fa har yanzu nake faɗa duk ƙarfin makamin za ga a razane suke cewa komai na iya juyewa shi dangane da musulmi kana ganin su ka ci kamar ka ci nasara a kansu ka rarraba kansu abu duk mai iya juyawa ne lokaci guda za su iya haɗewa shi sa masu maganar haɗin kai da haɗin kai da haɗin kan musulmi wannan matsalab ne garuri abin nema ne da shari'a ta nema dole ne a haɗa kai amma in abin da suke nufi da haɗin kai dama shine a tunkari abokan gaba kamar da suke jin daɗin faɗar haka kuma alhali su ba tunkarar komai suke ba su abin da suke so da kuma suke nufi da haɗin kan a daina magana akan barnarsu da karkace wasu da barinsu ga hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a zauna a yi shiru a daina cewa abu kaza ba kyau abu kaza aƙida kaza ba mai kyau ba ce amma ba haka ba shi zancen haɗin kan kullum muna wannan zancen ne in an ce a haɗin ina za a je me ake yi na haɗin kan in ka tuntuɓi waɗanda suke a rayuwa cikin danja areas da ake samun fitina tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a wasu jihohinmu za su baka labari cewa an irin wannan fitinar ta taso ba wani mitin da ake bukata za ka ga duk an haɗa kan haka ne ko ba haka bane haka inda rikicin ne zai taso dukkanmu za mu haɗu gaba ɗaya za a haɗu domin su waɗanda suke ko ƙoƙarin in fitinar ta faru irin wannan za ga su ba sa bambancewa to irin wannan akan yi amfani a ce to ku zo a haɗa kai to ai dama shi wannan haɗin kan na taimakon gari da taimakon ƙasa da tsare kar a kawo mana fitina kanmu a haɗe ki ni ina kyautata muku zaton ba wata fitina da za ta taso ba za mu haɗa kanmu ba a majalin siyasa ma ana yi ba ko ba kamar yi nan da nan sun zo sun haɗu an yi mitin can an yi mitin can kuma duk an karkata gefe guda kuna yi ko ba kwai da haka wannan abun ba shine su wannan masu kokarin su ce hada kai hada kan musulmi hada kan musulmin ba fa ina faɗin wannan ina sukan magana haɗin kai bane amma masu tutiya da wannan abin da suke so kawai shine a daina magana akan aƙidunsu marasa kyau shine suke nufi da haɗin kai an gane wannan wannan kuma ba su ɗauko ta daidai ba ne tsakani da Allah ba a taɓa yin hakan ba babu wanda za ka yi wa alkawarin wannan abu domin yin hakan ai rusa addini ne addinin haka ya taho kuma ba rabuwar kai ba ce kan dama a rabe ki abinda zai sa a haɗin shi ne wannan faɗakarwar a daina kaza a dawo gun asali akwai mahaɗa ta asali da ta haɗa mu in ba ba nan muka je ba kowa ya kama ta to duk mafarki ne kuma su masu da'awar a zo a haɗa kan su ne farkon masu wargaza al'umma saboda abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su ba sa so su tafi a kansa kun gane wannan ko mu gane yawa so suke a bar su su yi abin da suka dama su yi aqlaniyar su su kawo su rusa qur'ani su rusa hadisai su yi faɗi hukunci yadda suka ga dama ko su bi wanda suka ga dama su girmama wanda suka ga dama zuwa matsayin annabi zuwa matsayin Allah kuma duk ai shiru a ce a ba komai duk ai ahlu la ilaha illallah ne duk ba komai wannan ba su yi wa kansu adalci ba amma ana zancen wani zai taso ko ya yaƙe su muna nan za mu ba su kariya in muna da ita ko ba haka ba su ma kuma insha Allah duk abin da zai shafi garuruwan mu za mu tashi mu ga cewa mun kare insha Allah ta'ala Allah ma ya tsare mu aukawa cikin irin waɗannan fitintu eh fatan mu zaman lafiya eh a koyaushe amma abin da dai nake faɗa shine irin haɗin kan da ake faɗa cewa mu daina ko su abin da suke faɗa a daina sukan juna kuna ganin sauran masu sauran addinai ai duk ba sa wannan ai sun fi kowa sanin mu me su ma duk sun san yadda muke amma duk da haka ba su saki jikinsu ban wani abu ya taso za a haɗa kan za ka haɗin kai politically socially duk ba ma magana a kansu ba shi ya dame mu akwai buƙatar al'umma su zama tawajjuhinsu guda amma a addinance wajibi Allah ya ɗora mu haɗa kai amma ya faɗi inda za a haɗa kan haka ba za ka tafi nesa da wannan ka ce kana son haɗin kai kuma a soki wanda ya ce nan ɗin za a zo a ce shi ne ya raba kan mutane wallahi sallahi zalunci ne wannan inda kun fahimci zance na zalunci ne ka tuhumi wanda yake bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi shi yafi kowa kyamatar sunayen nan duk sunan da ake sawa da ɗariƙu daban-daban daban inda gaske ne daga yau kowa ya ajiye da ce daga yau saboda kwaɗayin haɗin kan musulmi na bar ɗariƙa kaza to ina za shi ya ce musuluncin asali wanda Allah ya sa mana to a bar ɗariƙa kaza da ɗariƙa kaza a koma musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ku da an kyauta haka ne ku ba da ku mu kiran mu kenan ya Allah muna roƙonka duk abin da muke kansa in ba shi ne abin da ka yarda da shi ba ya Allah muna roƙonka Allah ka mai da mu kan abin da ka yarda da shi duk wata hanya da take ta karkace daga abin da ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ya Allah karka bar mu akanta ka dora mu akan abin da ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akai wannan shi muka yarda da shi shine addini shine zamu bude qur'ani mu karanta shine zamu bude hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu karanta wallahi shi muke so wani kungiyanci da kaza da kaza da kaza ba mu taba kira zuwa gare shi ba a koma musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi shi kafin a halicci waɗannan da aka zo ana bi har aka bar manzon Allah mu kullun kiran mu kenan masu bin dare kullun su suka bar annabi suka bi wasu saboda sun kyautata musu zato cewa mutanen kirki ne in za su yi ƙarfin hali su bar su su dawo gun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam insha Allah sai mu haɗu a nan ba na jin akwai wanda bai fahimci wannan zancen ba amma da gangan ake cewa makarantar wahabiyya makarantar ahlus sunna makarantar salafiyya su ne masu raba kan mutane wanda ya bar hanyar Allah cincin ya bar ta manzon Allah sun ya ɗauki wani mutum daban ai ba zai zo ya tutiyar cewa shine mai san haɗa kan mutane haɗin kan mutane shine a bar ɗariƙu gaba ɗayansu a dawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama me ya zo da shi ne a matsayin addini mun tabbata ya zo ya bai wa sahabbai addini wanne ya ba su karba suka yi da sharuɗa ɗariƙar wane da ɗariƙar wane suka karba aka laƙana musu wallahi ba a yi wannan ba suna ganin kuma malamai sun fi kowa sanin wannan abu haka daina yaudarar mutane ana building akan emotion din mutane ana a kokari a nuna masu bin qur'ani da sunna su ne masu masu makiya a zauna lafiya makiya a hada kai hadin kai yana qur'ani hadin kai yana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madauki ya taimake mu ya hada kanmu akan haka amma a kwantar da hankali babu tashin hankali babu rikici amma faɗin gaskiya insha Allah har a mutu ko Allah samu dace to wannan shine kar a samu rauni inji Allah madaukake ce fa inna wahana alqalbi mustad'in li wahana albadan mun yi wannan ko wa zalika yad'ufu ko an muqawamati al'ada idan mutum ya samu rauni a zuciya ya kuma samu wanda zai haifar masa rauni a jiki to sai ya zama ya kasa confronting abokan gaba ba zai iya tinkara su ba ba zai iya wato yaƙar su ba bal kunu aqwiya'a nashitin fi qitalihim ku zama masu ƙarfi masu karsashi eh ku zama masu karsashi fi qitalihim wajen yaƙar su thumma zakara ma yuqawwi qulubal mu'minin sannan Allah madauki sai ya ambaci abubuwan abin da zai karfafi zuciyar mu'minai fa zakara shay'aini sai ya ambaci abubuwa biyu masu karfafa zuciyar mu'minai al-awwal anna ma yusibukum min al-alam shine abin da yake samun ku na radadi da ciwo da rauni wa ta'ab da gajiya wal jirah da ciwuka da raunuka wa nahwi dhalika فإنه يصيب أعداءكم irin wannan ciwuwukan dai suna shafar suna samun waɗannan makiya naku falaisa min almuru'ati al-insaniyati baya cikin mutuntaka ta ɗan adam washahamatu al-islamiyya da gwarzanta da ɗaukaka an ce shahama mutum mai halin girma yawwa mai halin girma yawwa da bajinta da gwarzanta yauwa ta musulunci an ta kunu abu'afa minhum bai kamata ba a ce ku kuka zama kuma mafi rauni sama da su ba na kar ku fi su rauni wa antum wa hum qad tasawaitum fima yujibu zalika alhali da ku da su duk kun daidaita wajen abin da ke sabbaba haka لأن العادة الجارية دومينكو أبن دي العادة تكي قدانا أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام wanda yake raunana shine mutumin da cututtuka da damuwa da ciwo daban-daban suke hauhawa a kansa wannan bayan wannan shine mutumin da yake raunana ko yawwa to ku da su duk kun haɗu akan kuna da wannan a sababin ciwuwuka da suke taɓa ku wantasara alaihi al'ada'u ala dawam kuma mutumin da kullum aka je yaƙi ana cin nasara a kansa wannan kuma wannan shine mai rauni laman yudalu marratan wa yudalu alaihi marra ba wanda ake dorawa akan abokin gabarsa wata rana wata rana kuma a dora abokin gabarsa a kansa ba kuma kun ga lamarin musulunci da Allah ya ga dama me zai faru ina jin kamar mun yi wannan zancen kwanan nan da Allah ya ga dama duk lokacin da aka tashi yaƙi kawai sai ku ga mala'iku sun ce muminai ku zaman ku ku huta saboda Allah yana so ya nuna shine Allah ya nuna mu'ujiza ta annabinsa sai a zauna kawai ruwan sanyi ya rika zubo musu da almannu wassalwa a gindin dutse a yi musu rumfa girgije ya sakko samansu ka annahu dhullatu ko ba haka ba da ya musu inuwa kawai mala'iku su je su ta yaƙi sai a rugurguza kafirai sai a tashi a sha ruwa a ji daɗi sai a tafi gida da Allah ya san zai wannan ko ba zai wannan me yasa bai ba saboda jarabawa ya bar ku ku ji cewa waɗannan al'amura da wahala ake samu su kuma a ga wane ne a cikin ku da gaske imanin ne a zuciyarsa sannan su kafirai in za su musulunta to su musulunta tsawa'iyatan yau da san zuci da san ransu ya zama zuciyarsu ce ta amince su musulunta saboda sun ga gaskiya ba saboda sun ga an rinjaye su ba in suka ga mala'iku sai su daga hannu sai mun tuba ko ba haka ba ko da ba da gaske bane to shi saboda tausayi irin na Allah Allah so yake kai din ka yi bincike ka gano shi gaskiya ne ka bauta masa ba in an fi ƙarfinka ba don haka shi yasa ya sanya yaƙi kamar da abu sufiyan yake faɗi da hirakul yake tambayarsa yaya yaƙi yake kasancewa tsakaninku da wannan annabi sai ce huwa sijal duwal bainana wa bainahu wani lokaci a rinjayar da shi wani lokacin mu hau kansa mu ji masa haka ake yi ya ci nasara akan kafirai lok a yakin badar da aka zo yakin uhudu kuma suka ji wa musulmi rauni mummuna wanda ba a ji daɗinsa ba har yau ana ambatarsa tare da darussan da suke cikinsa abu sufiyan yake faɗin wannan don haka an yi tasawa ko an yi daidaito wajen raɗaɗi da wahala ta yaƙi kowane ɓangare yana shan azaba an kashe wannan an kashe wannan Allah maɗauki dama ya faɗa mun karanta ba in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu ka gani in rauni da miki ya shafe ku an ji muku rauni faqad massal qauma qarhun mithluhu irin kwatankwacin haka su ma sun ji mun yi a Ali Imran ko yawa shekara kaɗan da suka gabata don haka lamarin Allah abu ne mai sauƙi babban sharaɗi shine mu tsaya tare da shi mu bi hanyarsa lamarin farko kenan shine wannan anna ma yusibakum ma yusibukum min al'alami watta'abi wal jirahi wa nahwi dhalika fa innahu yusibu a'da'akum falaysa min al muru'ati al insaniyyati wash shahamati al islamiyyati an takunu adhafa minhum wa antum wa hum qad tasawaytum fima yujibu dhalika لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام لا من يدال مرة ويدال عليه مرة أخرى من يوان الأمر الثاني لمري نبي أنكم ترجون من الله ما لا يرجون ku kuna ƙaunar ku samu kuna fatan ku samu abin da su ba sa fatan su same shi akwai lada akwai shiga aljanna ko akwai sakamako da Allah maɗauki zai bayar fatarjunan fauza bi sawabihi kuna fatan ku samu ku samu nasara da samun wato lada daga Allah wan najata min uqubi min iqabihi da kuma ku tsira daga uqubar Allah bal kai ba wannan kawai ba خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله su muminai na musamman keɓantattun muminai su suna ma da wasu manufofin daban ba iya maganar ladan lahira ba suna da buri maɗaukaki shine amalin rafi'a min nasri dinillah misali a ce suna za ka ga muminai suna son addinin Allah ya nasara domin shi mumini ba iya kawai bukatar da yake shine a kashe shi ya samu shahada ya shiga aljanna ba ko ƙari akan wannan yana son kuma addinin ya ɗaukaka addinin ya ɗaukaka a idansu a rayuwarsu su ga nasarar da addini zai samu su ga ɗaukakar da addinin musulunci zai samu su ga ƙasƙancin kafirai wani abin sha'awa ne ko ba abin sha'awa to muminai masu buri maɗaukaki burinsu kenan wa iqamati shar'ihi da kuma suna son su ga an tsaye da shari'ar Allah wacce sa'i da'iratul islami da kuma yalwatuwar ƙasar musulunci ta ƙara faɗi wa hidayatul dhalin da shiryuwar batattu duk muminai na kirki suna so karka ce kawai ni buri na a duniya in je jihadi kawai a kashe ni a'a kai fatan sakamakon jihadin musulunci ya ɗaukaka ƙasar musulunci ta faɗaɗa shari'ar Allah ta tsayu adadin kafirai ya ragu su dawo musulunci sai a ƙara tsoratar musulunci ko ba haka bane sai ya zama an damu da shi kuma waɗanda ba musulmi ba suna zuwa su shiga musulunci wa qam'i a'da'iddin kuma a tumbuke maƙiya addini fa hadhihi al-umuru waɗannan irin lamura tujibu lil mu'minil musaddiqi ko suna sanyawa ga mumini mai gaskata abin da Allah maɗaukaki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ziyadatul quwwa suna sanyawa masa ƙarin ƙarfi wa tada'ufan nashat da kuma riɓanyawar karsashi wa shaja'atu tamma da kuma gwarzanta cikakkiya li'anna man yuqatilu wa yasbir domin ku duk mutumin da yake yaƙi kuma yana yin haƙuri ala naili izzihi ad-dunyawi wanda zai iya yin haƙuri akan samun buƙatarsa ta ɗaukakar duniya inna lahu ko haka ne ko inna lahu in har ya samu wannan duniya din laisa kaman yuqatilu lilaini as-sa'adati ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya abinda kafiri yake so ya samu menene hmm? duk faɗan da ake yi yanzu da da a baya tsakanin musulmi da kafirai tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zamanin khalifofi har mulukiya ta ko duwal da aka samu na umawiya abbasiya da saljukiya turkiya duk da suka zo a tarihi har zuwa yau duk inda aka samu yaƙi tsakanin musulmi da kafirai su kafirai mai suke so kaskanta musulmi ko danne su fin ƙarfinsu kwace ƙasarsu mallakarsu tattalin arzikinsu ta bayan nan sai me eh shine murkushe musulmin ai a mai da su kafirai amma babban abin duk inda za su je a ina yake shine zancen a duniya ne sakamakon duk da suke so kafirai iya duniya ne su samu mulkin duniya su zama cewa sun kwace eriyar da tattalin arziki yake shimfiɗa a ƙasa sai zama su ne za su yi kwakwalo shi ko su yi amfani da shi ba ka jin su suna zancen gobe kiyama Allah zai azabtar da abokan gabanmu mu kuma a samu aljanna baya cikin abin da yake gaban su su waye masu wannan musulmi ne suke da tunanin rayuwar gaba a lahira mai zai faru sun yadda da za a je gaban ubangiji kuma yadda ake aiki a duniyan nan shine zai baiwa mutum damar aiki abin nan sakamako mai kyau to wanda yake burinsa na ƙarshe shine duniya inna lahu in ya samu laisa kaman yuqatilu li naili as-sa'adati ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati ba daidai yake da wanda yake yaƙi domin ya samu nasara ta duniya da ta lahira ba wal fawz bi ridwanillah kuma sannan ya samu nasara da samun yardar Allah wa jannatihi da kuma aljannar Allah ko wannan shine burin musulmi shine malam yace fa subhana man fawata bainal ibadi tsarki ya tabbata ga wanda ya bambanta tsakanin bayi wa farraqa bainahum ya rabe tsakaninsu bi ilmihi wa hikmatihi da iliminsa da kuma hikimarsa da iliminsa da mene da hikimarsa Allah yana da ilimi Allah yana da hikima ya san komai kuma shi gwani ne duk abin da ya tsara babu gyara a cikinsa wali haza qala don haka ne ma Allah ya ce wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah subhanahu wata'ala masani ne cikakken sani sannan kuma gwani ne duk abin da ya yi daidai ne mun yi magana jiya akan wannan kana ko suna kiranta kana kana ce wadda take maslubatu zamani mene maslubatu zaman wadda aka cire mata zancen zamani ma'ana la ta dullu ala zamani yawwa dangane musamman dangane da Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da ya shafi siffofinsa ilimin Allah ilimi ne tun fil azal tun fil azal tun kafin ya halicci lokaci lokaci wannan da muke ciki halitta ne na Allah wanda za a ce zamani kaza shekara aru-aru da zamanin sarki wane ko fitowar rana faduwa ta ba duk sai da aka samu ranar ko sannan aka fara lissafin aka samu watan aka fara lissafin wata shine aka samu shekaru ba to kafin a samu wannan halittar ma su rana da wata da su ake auna a san lokuta ko to Allah maɗauki yana nan kuma ya san komai na abin da zai faru الإمام الطهاوي ينسي وخلق الخلق بعلمه ولم يخف عليه شيء قبل خلقه Allah maɗaukaki ya halicci halittarsa da ilimi yana sane da su ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu wanda ya halitta a ce bai sani ba shi fa ya halitta kakuwa ya san komai ya san abin da zai faru nan gaba da abin da ya faru a baya shi ya sa malamai a immatu salaf suke faɗin cewa a aƙidar ahalus sunnati wal jama'a ilimin Allah ilimin Allah ya kasu kashi biyu akwai ilimi ƙadimi wanda ya ta'allaku bi zatihi wa bihi علم الله تبارك وتعالى جميع المخلوقات قبل أن يخلقها shine rubuta a lauhil mahfuz za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza tun kafin a yi za a haifuwa ne a gari kaza zai kaza zai zama kaza zai zama kaza dukkaninku kowa an rubuta ba wanda ya isa ya fita an rubuta sunansa sunan mahaifinsa da sunan gyatimarsa wance ce za ta haife shi a ina za a daura auren nawa ne sadakin duk Allah ya rubuta da sunayen shaidun da za su shaidi daurin auren wa zai kama hannunka ya kai makaranta a rubuta duk an sani sunayen malamanka da wane da wane da wane za ka karanta kaza za ka fita za ka ci kaza za ka ci kaza duk an faɗi wannan abu yana nan an fahimci wannan ilimi ne na Allah maɗaukaki kafin ya halittar ya san shi to akwai kuma ilimi lokacin da aka same ka bayan mahaifiya ta sha wahalar ɗaukar ciki da kuma haihuwar aka zo aka same ka ka faɗo but duniya lokacin da aka haife kan nan tambayar da masu filosofi suke ta yi da masu ilmin kalami suka je suka jefa kansu a inda har ya kai su ga suka zo suke dinayin suke korewa Allah siffar ilimi dukkan ko in ce mafi yawan masu aƙidojin nan na bid'a ba su tabbatar wa Allah ilimi yadda ya kamata su tabbatar masa ba domin su abinda zan zo in gaya mana shi wannan ilimin zan fara gaya mana gaskiyar don kada abinda za a gaya maka mara kyau ya zo ya zauna maka a zuciya a lokacin da aka haife ka Allah ya san an haife ka ko bai sani ba wannan shi ma ilimi ne ko ba ilimi ba ne ilimi ne domin in aka ce Allah bai san abu a lokacin da ya faru ba to ashe kenan an shigar a cikin mulkinsa da sarautarsa abin da bai san da shi ba wannan babu dangana tawaya da na ƙasa ga Allah irin wannan abu da haka Allah ya san da ya san yanzu ya san nan gaba kai abin da bai kasance ba ma da ya kasance Allah ya san shi ko ba shi da kullum malamai zaka suna faɗa alima ma kana ko wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ba Allah madauki yana faɗi dangane da kafirai da suke cewa a mai da su duniya za su yi imani wa nakuna minal mu'minin ko suke roƙon Allah maɗauki ya mai da su mai Allah ya ce bal mene Allah maɗauki sai ce a walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibu walau ruddu cewa suka yi a mai da su duniya za su yi da sun koma sun ci gaba da aikata abin da aka hana su wannan ya faru amma Allah ya sani gashi ya faɗa kun gane wannan zancen don haka ba matsala ba ce su matsalar 'yan bidi'a ina ce yan bid'a nan wanda suka shiga masalik mubtada'a a babin al-asma'i was sifat sawa'un falasifa da masu ilmi kalam mu'tazilansu da asha'iransu da maturidiyansu dukkansu manahij bid'iyya suka karrara kuma suka tafi a kansu wajen tabbatar da sunayen Allah da siffofi su abin da suke faɗi shi yasa wai har zaka ga sun ɗauka wannan aƙidar ta tabbatarwa Allah shi wannan kalmar ƙadimin su suka rika ma amfani da ita amma in ba haka ba ilimin Allah ilimi ne shamil ilimin kawai ake cewa amma dole a tabbatar da Allah ya san abu tun kafin ya kasance shine wanda al ya faɗi cewa khalaqal khalqa bi ilmihi kuma sannan babu abin da ya ɓoyi gare shi tun kafin ya halicce su ba yana faɗa ba dama a baya laisa ba'da khalqil khalq istafada ismal khaliqi ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري ko ba an kira shi alkhaliqu bane bayan yayi halitta a'a shi Allah shine alkhaliqu qabla an yakhluqa alkhalqa ko don haka shine alalimu qabla an yakhluqa ya an yakhluqa alkhalq bal khalaqahum bi ilmihi haka yana da ilimin sa tun kafin yayi halittar kuma ya riga ya rattaba waɗannan abubuwan duk ya aje su to faruwar abin lokacin da abin da ya halitta za a halicce shi kun san akwai lokacin tsarin halittar tun kafin a yi halitta ko to wannan ilimin na Allah yana nan kuma shi ɗin ne dai abin da zai faru har kiyama ta tashi to wannan abin kuma da zai auku sabo a lokacin da aka yi halittar da girman da ɗan adam zai yi yanzu da aka halicce ka wanda nake faɗa misali ka ɗauki kai da na bada misali da kai ɗazu cewa an haife ka ko ka girma ko baka girma ba kana girma tun ana rarrafe aka fara tatata aka miƙe ana tafiya ko aka zama saurayi aka koma dattijo wannan abun Allah yana sane ake yin wannan ko kuwa iliminsa na da ne can ya san za a yi wannan ɗin da tsufan da girman da furfurar bayan an yi rarrafan da sauransu ya san su tuntuni amma kuma lokacin da za su faru menene laifin a ce ya san su a wannan lokacin ma ai tawaya ita ce ka ce yanzu ya faru bai sani ba ko ba haka bane shi yasa mazahib ɗin na su waɗannan a babin ilimin Allah akwai mazhabar falsafa in ce falsafa ne yana nufin alfalasifatul muslimun muslim philosophers muslim philosophers irinsu ibn sina irinsu alkindi irinsu alfarabi ibn sina dangane da ilimin Allah ra'ayinsa shine Allah ya san kulliyat bai san juz'iyat ba ba kuma gane wannan zancen ba Allah wa in an ce kulliyat su ne ya san general sunayen abubuwa amma details na ƙwaya ɗaya ɗinsu wai bai sani ba wai Allah ya san al'insan al'insan mutum amma da ni da kai bai san mu ba in ji ibn sina in ji ibn sina wannan ra'ayinsa kenan wai shi yana sanin abubuwa ne in their whole amma units din da za a kawo detail da kaza da kaza da kaza su ne juz'iyat wai Allah bai sani ba wa'ai sun yawa a ce ya san duk waɗannan abubuwa kaga ya ɗora sanin Allah ya ɗora shi akan hankali irin nawa nasa na ɗan adam wani ita ce matsalar waɗancan mutanen za ku zo kuna ta alfahari da su ha ana sa jami'o'i sunan jami'ar ibn sina ana murna cewa wai scientist ne musulmi na'am sun taimaka a filin sciences sun yi rubuce-rubuce an amfana a medicine amma su a aƙida su tsakaninsu da Allah barna suka shimfiɗa wa mutane za ka iya cewa in ka ji aƙidinsu aslan zindikai ne ba ma musulmi Allah kyauta ba sai mun shiga wannan babu ba amma aƙidarsu ita ce akwai abin da Allah bai sani ba wani su ne philosophers aka zo kan ‘yan jahamiya da su dama ba sa dangana wa Allah la suna la sifa laisa aliman wa laisa bi alimi da haka su ba su yadda Allah ma yana da wani abu da za a kira shi sifa ba domin su Allah a wurinsu samuwarsa samuwa ce fi zihni la fil khariji shi yasa ba shi da sifa a gurinsu mai ma'anan fi zihni abstract abu ne ba shi da haƙiƙa a waje abin da yake da haƙiƙa shine abin da za ka iya nunawa ka su a wurin suka ce Allah kawai ka yadda akwai shi a ƙwaƙwalwarka amma a waje laisa fauqa wala taht wala yamin wala shimal baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu wannan shi ita ce aqidar suwa ne Jami ibn Safwan in ka gangaro gun mu'tazilawa aqidar ilimi a gunsu ilimin Allah a gurinsu shine suna tabbatar da sunaye su ce Allah alimun ne amma kuma siffar ilimi ba sa tabbatar masa su ne masu cewa alimun bila ilm suna tabbatar da sunaye ba sa tabbatar da siffofi duk wannan mai duk bata ne Allah alimun ne bi ilmin yattasifu bihi qa'imun bi zatihi ya'lamu al-ashya qabla wujudiha wa ba'da wujudiha an fahimci wannan wannan shine ita ce gaskiya to waɗanda suka zo kuma suna raddi ga mu'tazilawa suka karrara wasu abubuwan sun ɗauka ita ce gaskiya su ne aƙidar ash'ariya wanda har suna har kokawa suke in ana zancen ahlus sunna su ne ahlus sunna har suna angiza mutane su ziga su cewa masu bin mazhabus salaf wai sun kafirta su ko sun fidda su daga ahlus sunna ai su suka fidda kansu duk wanda ya kama hanyar da ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai dole ya zama cewa shi ya bar sunna da suka tashi yin raddi ga mu'tazila sai suka bi usulin mu'tazila din asalin da mu'tazila suke bi na hankali su watsi da nassi da shi suka bi a nan ash'ariya ta bata ba su tabbatar wa Allah wani abu na siffofi saboda Allah ya tabbatar wa kansa a ƙur'ani da hadisi sun kafa hujja da wannan ba al'usulul aqliya suka bi suka yi isbatin siffofi ashirin da suke tabbatar wa Allah agun ash'ariya siffofin Allah kakkaf guda ashirin ne duk wanda ba wannan ba bai halatta ka dangana wa Allah ba wannan dai abin da ash'ariya mutaakhirun suka tafi a kansa shi aka rubuta wa mutane shine a qawaidi ko da kuke ta faɗa akan cewa an taɓa qawaidi hmm shine mai qawaidin ya faɗa ash'ariyanci ya ambata sune hayatul islam dishi zaka samu albayjuri sune manya duk abubuwan da suka faɗa ke ummul barahim duk abin da zaka samu kenan ai na jin mun sha wannan maganar duk wanda ya yi abin da ake cewa haya islam ko ya je sakandare ta arabiya abin da aka koya masa da sunan tauhidi to wannan aƙida ce ta ashariya ba ta ahalus sunna ba ce in an faɗi wannan za su wasu za su ce to kaji duk an fidda malaman musulunci daga sunna ba haka ake nufi ba abin nufi ko ba a ce an fidda su ba usul din da suka tafi ba na sunna ba ne mu yanzu wannan muke zance sun tasirantu da waɗancan usul da na bayansu suka kafa suka kyautata masa zato suka tafi a kansa wasu a imma ne a satsin ne a cikin filin manya ne irin su abubakar albaƙillani su aljuwaini su algazali ibn forak da makamantansu arrazi babba musamman shine a ƙarshe ya rubuta mafi yawan rubuce-rubucensa su suka zama ƙa'idoji na dasa da kuma tabbatar da aƙidar ash'ariyanci na mutaakhirun to abinda waɗannan mutane suka ƙarrara usul aqliya suka gina a kansu suka gina aƙidunsu ba usul ne da suka koma zuwa ga alkitabu wa sunna suka samo su ba shine aka zo aka tabaza wa mutane abinda suke nufi ash'ariya kamar da mun sha magana sifofi nawa suke tabbatarwa 20 akwai yan maturidiyya mabiya abu mansurul maturidi muhammad ibn muhammad shi ma al-maturidi shekara ta 333 ya rasu shi kuma abul hasan al-ashari 324 irinsu su ne manyan waɗanda waɗannan masu ilmin kalamin suka gina harkar aƙidarsu a kan ra'ayoyinsu wanda kafinsu ku ji yaushe aka same su a ƙarni na hudu shi ne abin da nake so ku gane ƙarshen ƙarni na uku suka rayu suka mutu a ƙarni na hudu kwatarsa ta farko to waɗannan su suka gina wa waɗannan masu harkar ilmul kalamin a sha'ira da maturidiya a ƙidinsu wanda kafin a samu waɗannan akwai aƙida ahalus sunna ko ba ita akwai ko babu akwai aƙida ahalus sunna abu hanifa da maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal a imma ne fil aqida a imma ne fil fiqh dukkaninsu aƙidar su ɗaya aƙidar ahlus sunna suke kun fahimci wannan imam malik imami ne fi sunnati imami ne fi fiqh al-imam shafi'i shi ma imami ne fi sunna sunna nan ana nufin aqida imami ne a aqida imami ne kuma a fiqh haka nan al-imam ahmad bin hanbal imami ne a aqida imami ne kuma a me a fiqh dukkaninsu ba su bi wannan ra'ayin na ash'ariya ba bal ba su san shi ba kuma aqidar ahlus sunna tana nan don haka duk abin da aka dangana aka ce ash'ariya ka san kuwa akwai ahlus sunna kafin shi to kiran da muke shine a koma ahlus sunnan zamanin maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal a ajiye abul hasan al-ash'ari da al-maturidi za a samu aƙidar da take da alaƙa da ƙur'ani aƙidar da take da alaƙa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu kaga an zo a tare mutane ana yaudarar su ana faɗin abun kai ka ɗauka su ibnu jami'a su ne suka kirkiro wani abu sabo suka faɗa babu wani abu sabo da su ibnu jami'a suka zo da shi daɗaɗɗen abu ne yana nan kuma na sha ta advocating wannan zance ga ɗaliban ilimi kuma mun zo lokacin da lalle wajibi ne ɗaliban ilimi wajen istidlalinsu da abubuwa na aƙida a rika komawa can baya kafin haihuwar ibn taimiyya a ɗauko kafa hujja da ƙur'ani kafa hujja da hadisai kafa hujja da maganganu a imma ɗin nan littattafan da aka yi na aƙida tun kafin kakannin ibn taimiyya ma a san za a haife su duk suna nan kuma su ne littattafan dai na ahlus sunnati wal jama'a Uthman ibn Sa'id ad-Darimi al-Imam Muhammad bin Hanbal ɗansa Abdullahi sunna na al-Khallal ibn Abi Asim duk manyan malamai ne duk sun rubuta littafai sunan su as-sunna ash-shari'a na al-Ajurri muna karatun sa anan ga dalibai ash-shari'a kuma shi ma ma'anar sa aqida duk aqidun ahli sunna ne a ciki wannan duk kafin waɗannan abubuwan da suka zo Abul Hasan al-Ash'ari ya rayu shekara arba'in a matsayin bamu ta zile ya zo ya bari ya shiga marhalar kullabiya ya ɗan daɗe kuma sannan daga ƙarshe ya bari ya ce yana kan mazhabar imam ahmad bin hanbal kuma kafin wannan lokacin ya rubuta littattafai abubuwan da suke tare da shi a marhalarsa ta kullabiya ita ce mutane suke kanta yanzu ake ce mata ash'ariya kullabiya ce ita ce aka dangana masa su ne su arrazi suka zo suka karrara su juwaini su waye duk aka rubuta littafai aka ce ita ce aqidatu ahlus sunnati wal jamaa an bar aqidar da su imam maliku suke kai su shafi'i su ahmad bin hanbal al abu hanifa duk an barta an zo dauko sai a ce ka ji mutum hadda alfahari shi a aqida ba ash'ari ne yawwa fiqhu ba malike ne a gyaran zuciya kuma sufi ne sai ya faɗi sunan ɗariƙarsa duk wannan meye abin da ake nufi da ka tattala musulunci in ba wannan ba da abu hanifa da maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal dukkaninsu gaba ɗayansu su ukun nan a aƙida ahalin sunna ne su an gane a fiƙihu ma ahalin sunna ne su suna girmama alkitabu wa sunna suna girmama alkitabu wa sunna alfaharinsu shine a ce sun dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fin karfin annabi suka suka ture hadisansa suka fishi hankali suka fishi fahimta su za su gaya wa duniya kuma ga abin da za a bauta wa Allah da shi bayan ga wanda Allah ya aiko da saƙon me za a bauta wa Allah da shi amma saboda al'umma ta koma jahilci wasu mutane su zo da jahilcinsu su jahiltar da sahabbai yanzu mutum irin mu'azu bin jabal wani ƙato ya zo ya ce masa ba shi da fiƙihu wai da yana da fiƙihu da bai yi dogon karatun da har wani zai fita daga sallah a bayansa ba in ba jaki ba wai zai faɗi wannan wallahi wallahi akwai takaici akwai takaici akwai takaici wallahi ta kanci ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal abu a ce masa ba shi da fiqhu kaga fiqhun nan da ya koma shine addinin gaba ɗaya kuma ba wani fiqhu suke nufi ba kawai bin son zuciya domin wanne malami ne ya taba cewa a watsar da fiqhu mu duk ba mu karanta littafin fiqhu ba ko ba yi har yanzu ma ana yi Allah dai kyauta ba na son mu shiga zancen personal magana ko mutum ya zo yana ba da labarin abin da ya yi wannan duk ba ni ba na sha'awar haka amma ya jama'a lalle mu fahimta ilimin Allah wanda muke zance a kai abin da su ash'ariya suka tabbatar wa Allah na ilimi mu zo kansa yanzu abu al-hassan al-ash'ari lokacin ya ƙari? na? sai da aka gona ɗin gaskiya ba mu gama wannan zancen ba wai komai ba za ƙara ba minti ɗaya to gaskiya minti ɗaya ba zai isa ba to ba matsala goben sai mu rufe da wannan matsalar ƙidar su ashariya dangane da ilimin Allah da kuma ƙara dawo da bayyana hakikanin meye aqidar ahlus sunna dangane da ilimin Allah din kuma sannan aya ta ƙarshe sai mu tsaya kanta kenan ko wannan ta inna anzalna ilayka alkitab ko to ba matsala Allah subhanahu ta'ala ya yassare Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya bada mu ya ƙara mana fahimta wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin